الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاء بيوغ وتر ربيع الأول shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya a darasi na sittin da takwas za kuma mu tashi darasi na sittin da tara a cikin wannan littafi mai albarka na abu abdallah muhammad bin ismail al-bukhari wanda ya rasu a shekara ta 256 rahimahullahu ta'ala za mu tashi darasi na 69 kuma za mu tashi daidai gabar da mala yake cewa babi na 307 babu gibati lil mayyit babin da yake magana akan gibar mamaci nan ne na shine suka ce recorder ba ta dauka ba ba ta dau gurin ba hadisi na 737 mala yace babul gibati lil mayyit babun da yake magana akan gibar wanda ya mutu ai gibar wanda ya mutu me matsayin ta musulunci tunda mun yi magana akan giba ga wanda bai mutu ba satin da ya gabata to mala yace haddathana amr bin khalid قال حدثنا محمد بن سلمة wanda muka faɗa a satin da ya wuce cewa sika ne yana ƴan ƙarni na biyu domin ya rasu a shekara ta ɗari da casa'in da ɗaya shi ne wani babban malami wanda ake kira abu auruba yake cewa a jiraknan nasa la yasalifu na fi fadlihi wa hizbihi na riski mutane a zamani na waɗanda ba sa saɓani wajen wato falalar wannan bawan Allah da kuma haddasa yadda Allah ya ba shi ƙarfin hadda shine Muhammad bin Salama ɗin ana abi ana abi abdul azhab an karbo daga abi abdul azhab yace addausi dan garin sa abu hurairah ne kenan ana abi hurairah radiyallahu anhu qal jaa ma'iz bin malik al-aslami yace malik jama'iz dan malik al-aslami yazo farajamahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wa salam wato ya jefe shi inda rabi'a a karo na hudu ya zo ya kuma zuwa ya kuma zuwa ya kuma zuwa duk lokacin da zai zo sai ya yi kirafi cewa ya rasulullah na yi jira sai annabi alaihi salatu wasalam ya ba shi kofar da zai samu hanzari amma sai ya dawo kamar da rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun min ashabihi annabi alaihi salatu wasalam ya wuce a lokacin akwai nafar kamar mun ce a dubo mana bambancin nafaru da usba ka duba me bambanci eh abin da ya sama kawai ita kuma usba fa shine usba ila al-arba'in shi kuma na farun ya wuce arba'in ɗin ba ko kawai zuwa abin da ya samu zai iya yiwa tawaga aka samu na farin minar jinni kaga watakila ma taron ƙasa mu wa'azin ƙasa aka wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu akwai wani karin bayani ko iya abin da ka dubo ke yawa zuwa tara haka yake to kun da abin da mala haris ya ce ya duba to wannan shine ma'anar to shine mala yace um yace mana wato lokacin da suka zo wucewa da wani ayari daga cikin sahabbansa fa qala rajulun minhu sai wani daga cikin su yace inna hadha la ha'inun lalle wannan halakake ne ya halaka ai mun biya ta lasi ko yawa to sai ce inna hada la ha'il shine kuka ce naku ya sa ha'il muka ce gaskiya kuskuren rubuci ne daga alhayl ne wato alhalak shine halaka lallai wannan wato halakakke ne ya halaka a can nabi sallallahu alaihi wasallam mirara ya zo gurin annabi alaihi salatu wasalam sau da yawa ba sau ɗaya ba kullu zalika yuraddiduhu duk hakan da yi gaba daya wato yuraddiduhu annabi na komar da shi duk zuwansa na far in ya zo annabi ya ce koma hatta kutila kama yuqtalul kalb yace har sai da aka kashe shi kamar yadda ake kashe kare fasakata anhumun nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi ya musu shiru hatta man rabi jifati himari har sai da ya zo wucewa ta wajen wato wani musan jaki to a daidai lokacin sha'ilatin rijlahu wanda wato kafar jakin ta shanye tunda muje ne fa qala sai annabi yace kula min hada ku zo ku ci jakin nan qala sai suka ce min ji fati himari ya rasulullah mujan jakin za mu ci ya ma'aikin Allah qala sai yace fallabi niltuma min irdi akikuma anifan to ai abin da kuka samu shine aina la min irdihi sabbahu abin da kuka samu na daga cin mutuncin wato dan uwanku ko taba mutuncin dan uwanku annabi yace da su anifan tazu tazu aksara ya bu wannan ya bu wannan muni aksara ya bu wannan ko kuma wata ruwayar ashadda ya bu wannan tsanani akwai ruwayar da ta zo da haka ashadda wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda ran annabi muhammad ke hannunsa innahu fi narin min anharil janna shi wannan bawan Allah da kuke ta magana a kansa yana cikin wata korama daga cikin koramin aljanna ya tagammasu fihi yana iyo a ciki kaga ana so a nuna musu cewa shi haddi ko ya tagammasu kawai yana iyo a ciki haddi yana kauda wato duk laifuffukan mutum kamar yadda muka biya jiya a karatun a samun jana'i cewa da aka zo ana magana akan waɗanda ba a yi wa sallah kaga ai ya kawo daga cikin waɗanda wasu suke tunani idan mutum aka yi mara haddi za a yi man sallah ko ba za a yi ba domin lokacin da aka zo yi wannan baiwa Allah sallah sahabbai sun tambaya annabi alaihi salatu wasalam yanzu ka yi mata sallah kuma shine annabi ya ce ta yi tuba tuban da za za a raba yan madina gaba ɗaya ya ishe shi yake nuna idan mutum yana wato yana ya mutu yana laifi yin laifi kawai baya nuna cewa ba za mutum bai mutu musulmi ba malam mai akawar jana'i ya lissafo yanzu misali hatta aka idan mutum ya mutu yana da kamar wanda ake bi bashi da ya lissafo ko wanda ya saci kudin gwamnati ko kudin ganima ko kuma wanda yake mudminin khamr wanda ya dimanci shan kwaya sai mutu haka abinda ba ne yace in aka zo ba sallah ne ba za a yi masa ba za a yi mara amma duk mutanen kirki kar su zo limamin unguwa ya zo ce ai ya magana ce gaskiya ba maganin sa a masallaci amma ya yadda da sallah wajibi ce sai dai baya zuwa ko kuma kawai taruwan ɗaiɗai yake in ya ga dama ya yi in ya ga dama ya ki to duk mutanen kirki sai su tafi su ki sallah har ibn tayyiba yana cewa kuma ba za ka zo a gaban jama'a ka ce Allah ya ji kansa ba in dai mutumin kirki ne kai babba za ka ce Allah ya sauke kawai ka juya kai tafiyar ka to Allah ya sauke ko kai musu ga yasuwar kiristoci sai oh sorry Allah sarki Allah to Allah sarki sannu kaji sannu haka ake wa kiristoci ta'aziya oh sorry sorry sannu to sai da haka amma ibnu tamiya ce in ka koma a bayan gidansa kuma ko a gidanka yake ce Allah ya yafe masa eh me yasa yake dan kar a koya wa waɗansu masu sha'awarsa su rika jin cewa to in ma mun mutu ai dinni ba mun unguwar da hafizai qur'ani da alaran momi da malamin islamiyar duk su zasu bada sallah ba komai kawai sai mutum ya shuka tsaya aka ce dan wannan sai ayi wancan a dau wancan matakin ba da manta wata shekara shekaru a baya lokacin da wani ya mutu a unguwar mu limamin unguwar a lokacin shi ma ya rasa Allah ya ji kansa da ya ki masa sallah aka rika surutu ai kaza kaza kaza kaza to kaga ashe jahilci ne umarnin annabi alaihi salatu wasalam ne domin annabin ya zo tarar da mai irin wannan ɗabi'ar baya masa sallah farai ko ya ce sallu ala sahibiku ko ku zo ku yi masa sallah kuma cewa akai wajen limancin ma a nemi wani daban kawai sai zo kai mara irinsa za a nemo aka rawa kallawa ai bai me zai karanta haka ce ko ma ne ya biya ba in ma kullu kullu kullu fita gauta zai karanta a sallar ya je ya karanta farai kuwa to wai din dan me dan a tauna tsakuwa dan ayata tsoro ba wai dan dan wuta bane ba dai ba dan haka ba sai dan kar ya koya wasu su koyi irin wannan ɗabi'ar shine abin da malamai suka kawo Allah ya datar da mu to shine abin da malamai yake babi na gaba babi na ɗari uku da takwas babu man masara asu sabi ma abihi babin da yake magana akan wanda ya shafi kan karamin yaro ma abihi yayin lokacin da suka tawo da mahaifinsa wa baraka alaihi kuma ya sa ma albarka Allah ya maka albarka haka wannan sunna ce ta annabi in mutum ya tawo da dan ɗansa sai wannan ba ta yi wallahi ɗana ne ya sunanka sai ka dan dafa kansa ya sunanka sunana wani to Allah ya ma albarka haka annabi yake wa yara kuma sunna ce mai kyau da ya kamata ka koya kai ma cewa da da ya fuka zaro naira goma ko ishirin kawai ka ba yaro ko da za ka ba shi goma ko ishirin to fara masa wannan abu ka dama kansa ka ce Allah ya maka albarka Allah ya albarkace ka shine abin da annabi ya koyar an fahimta da kyau ko to wannan shine abin da yake wa baraka alaihi حدثنا إسحاق قال أخبرنا حنظلة ابن عمرو الزرقي المدني الزرقي المدني شما واتوانتي صدوق كما يدى ابن هبان يكاوش أكين ثقات ناسا يتي متن يميز كير مغانا قال يتي حدثني أبو حجرة قال أخبرني عبادة بن الوليد ابن عبادة ابن السامي جيكا عبادة بن السامي كير قال يتي خرجت مع عدي na fito ni da mahaifina waye mahaifin shi ne wa walid bin ubadat bin samit shine jikar sun fito tare da wato ubada din an gane sun fito kai mahaifin shi ne walid sun fito da ubada da walid din sun fito tare wani gulamun shabu ne ji ina yaro dan mataki falakina shaykhan kawai sai muka haɗu da wani dattijo alaihi burdatan ya sako wani mayafi shine ake cewa wancan waƙoƙin alburda ko yawa ya sako mayafi wa mu'afiri da kuma wani zani wanda shi kuma mu'afiri dan yaman ne amma mu'afiri shine zanin da yake da dige-dige an fahimta da kyau ku yawa ya to da wannan suka ce ma'anar su ɗaya da namira namira kaga shi ma ai nau'in tufafi ne amma ba a kiran kowanne tufafi da wannan namin sai tufafin da yake da ɗige-ɗige shi za a ke kiran damisa ko zane-zane ko ɗige-ɗige shi za kake da wannan sunan na mira saboda wannan layi-layi to shi ma yadi ne wannan abun sunansa kenan to wani yadi ne kamar da za a ce ɗan funtuwa ko ɗan kaza ko ɗan kaza to shi ma sunansa kenan da wannan yadin wanda yake ɗan yaman kulki sai na ce ai am ya am kenan ya baffana ma yamna uka an ce wa iya gula maka hadihin namira ya kai babbara me ya hana ka ka ba wa ɗanka wannan namira ɗin shine wato tufafin da na gaya muku fari mai zane-zane ko mai ɗigo me yasa ba za ka ba shi wannan wato yadin ba wata hudul burda ka karɓi alburda ɗin mayafinsa ka ba shi naka namira ɗin fa takunu alayka buldatani sai ya zamto kai kana da mayafai guda biyu iri ɗaya wa alayhi namira shi kuma ya zanto yana da wato zannuwa guda biyu ko mai abai guda biyu shi ma iri ɗaya in kun gane zancen shi ne ubangida da yaro ne aka taho sai ya zanto ubangidan yana ɗauke da wato zani da mayafi to amma zanin daban mayafin daban zanin misali a ce fari ne kal mayafin kuma fari ne mai zane-zane ko mai ɗigo-ɗigo gidan haka ka gan kakan su za a ga sun yi anko amma ba tumat suka yi ba ko yau to shine maganar da muke so a fahimta fa aqbala ala abi sai shi wannan bawan Allah ya juya ya kalli mahaifina in ji shi wato ubadat bin walid din sai shi ya juya ya kalli wato ubada abu walid din da ya juya ya kalle shi fa kale sai ce hada ibnuka wannan danka ne yace masa wannan danka ne kala na'am yace kwarai kuwa dana ne kala fa masaha ala ra'asi shi ubadat bin walid yace sai wannan bawan Allah malamin sai ya shafi kaina sai ya jaba mun kai shine mahallu shahid ko yawa sai ya jaba mun kai wa qala sai yace barakallahu fika Allah ya maka albarka ashhadu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na shaida cewa na ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa adi amuhum mimma ta'kulun ku ciyar da bayinku yaranku daga abin da kuke ci ku ciyar da su daga abin da kuke ci waqtuhum mimma taktasu sannan ku tufatar da su daga abin da kuke tufatarwa abin da za ku ci shi za ku ba wa yaran ku bayi abin da za ku ci wato yi tufafi shi za ku ba su yabna shi ya kai dan dan uwana zahabu mata'i duniya wato jin dadin duniya ya tafi a habbu ilayya shi ya fito yiwa a gare ni min an ya ko da min mata'il akhirah fiye da a ɗauki wato jin daɗin lahira na a ɗauka a bawa wannan bawan kultu sai na ce ai abatahu ya kai abba na man hadal rajul wannan bawan Allah mai wannan magana waye kale sai yace abul yusuf wannan ai shine abul yusuf da kake kallon sa sunan sa ka'ab wanda ya je akaba rajulan kasiran aka ce mutum ne mara jiki kankanin mutum wanda a yakin badar aka wato abbas wato yana ɗaya daga cikin waɗanda wato ya abbas ya ribato shi wanda Abbas ibn Abdul ya ribato Abbas kai Abbas babba annabi alaihi salatu wasalam shi kuma Abbas kun ga cewa ai rajulun tawilun zakmun jamil haka ce faɗa dogo ne kuma mai jiki jayin kenan to yana ci wanda suka kamo Abbas a fatahu Makka ko a yakin Badar kai yana ci wanda suka kama Abbas babba annabi alaihi salatu wasalam shine annabi ya ce masa ai ba karfin ka bane yasa ka iya kamo Abbas yace mala'ika ne ya taimaka maka laqad anaka alaihi malaku yace malaika ne yace mace ka wajen kamo shi kuma shi ne duk da wannan karfin hali shi ne wanda ya fusgo a tutan mushrikai a yakin badar dan kankani ne yana da kankanin jiki yanayi irin na abdullahi dan mas'ud to amma haka ya je ya fusgo tutar sannan kuma shi ne je janyo abbas ibn abdul muttalib shi wannan bawan Allah da ake kira ka abul yusir kenan to kun lura da wato isar yadda take shine shi ubaratu bin walid sun tawo shi da walidi sun tawo shi da mahaifinsa walid sai suka haɗu da wani wato baffansa shi kuma wannan baffan nasa sun tawo da yaransa wato bawa sai suka gansu da wanda karatu ba su ɗauka gurinsa sai suka gansu da kaya iri ɗaya amma kuma ba su mace ba to shine shi wannan ɗan yayi tambaya da ƙarfin hali shine malamai suke faɗa a shari'in cewa ka duba wani ƙarfin hali irin na ɗalibi ka zo kawai ka ga malamin ka ya yi shiga ya sako wata hula daban kawai sai ka yi magana ina ruwanka malamin wannan hular da ma cire ta kai to shi kawai sai malamin ya kalle shi kawai ya to tunda yana ma gyara wai cewa kayan nan kamata ya yi su ai yana gaya masa sannan kuma ana nuna irin kawaici na sahabba annabi alaihi salatu wasalam cewa yadda suke da kawaici ka duba ka ga bai gaya ma kowa kawai da ya duba yanayin su sai dauke kai rabu ne to sannan a karkashin wannan shin wajibi ne yanzu kai kana uban gida yaranka ko kuma nema aiki a gida dai in ka dinka gizira sai ka dinka ma in kuka kalli hadisin a to mala ta ce a an ce ga shi nan karatu ma abi ai kalmar da ya faɗa cewa yi ashadu sami'tu rasulullahi yaqul ad'imuhum mimma ta'kulu duk abin da kace in kaje oasis ko yahuza suya ta siyo sai ka kira almajirin ka kabar shi ad'imuhu ku ciyar da su daga abin da kuke ci sannan waqtuhum in ka sage zina shi ma kai masa mimma taktur am taktasur hadisin yana nuna wajibi ko baya nuna to me ya nuna haka na ji na yadda da maganar ka amma me ya nuna haka al'amru ne ne biyu da haka suka ce in aka yi umarni ce wajibi yake nuna me ya nuna haka na yadda da maganar ka amma me ya nuna haka domin wani dan zahiri an yanzu kalle ka ce ce ai ga shi annabi ya ce waqtu mimma taktasu ku tubatar da su na za ge zina wajibi in ba albajiri na ge zina in ka sa shadda shampoo ko kaza ko kaza sai ka ba shi jima ko mai aikin gidanka al'amuru ne lojubi kawai in tsaya a hakan ce dole ba wani dalili da za ku kawo na'am na'am eh yawa saboda haka ba sai dole sai irin nasa ba kai ya zamto dai kawai ji kullun cikin tufafi yake amma ita daga haihuwa sai haihuwa ko ko daga sallah sai sallah haka kake so ka ce to shi ma haka abun yake akan bawa da ubangida kenan saboda haka in ya bushe iska kawai ya masa kuma ba dole sai irin nasa ba ai ba ta aka in ya gama cewa ya bashi kwance ba ta aka yi ku ba su daga abin da kuke ciyar kuke ci ko kuke tubatar da kanku lalle kai ka fahimci kai ma ka fahimci ka ga ka saba da wala hari saboda haka in ya sa mai tsada ya bashi mai tsada tun daga shi yana gaya mar me yasa ba za ku yi tumati ba ka karbi gaba ɗaya zannuwan kai ka karbi wato na mira din shi kuma ya sa bai daɗin gaba ɗaya misali kuma ba tsadar su ɗaya ba ai ya bada amsa wanne wanne daga ci ya bada amsa wanda aka cewa me yasa ba za ku yi wato tumat ba sai yace ai annabi ya ce ka ciyar da su daga abin da kaci ka tubatar da su daga abin da ka tubatar shi yasa ya ki karbe kayan sa ya tubat domin in dai ya karbe dole na wani ya fitsa da amma yanzu da ya raba wato na mira ta kana da ita ni ma ina da burda kai ma kana da burda idan mun kalli hadisin ba ku da wani dalili kenan yana nuna wajabci a haka ba na wajibi na yadda amma mai dalili shi ba ma la'ar za ka yake ada ta ka'ida yana da yin fizgo sa'atin kawai tsaye na fahimta to abinda malamai suka ce imamun nawawi da imamun kotubi cewa suka yi wato irin wajarci ne na wankan juma'a kamar yadda yake wato a gusulun juma'a ta wajibin ala kulli muhtalin in ka koma ya ga sun ba shari cewa wanda zai zama wajibi a kansa kawai shine wanda yake wari ko wanda ya je wani aiki ko saboda haka sunna ce muakkada wannan din shi ma haka yake baya nuna wajibci domin ba a ga aikin sahabbai ya tafi aka haka ba bayan su da suka yi ruwayar haka shi ma wannan sahabin saboda dan tsaini ne kawai domin zuhudi sun kasa shi gida uku yawwa akwai na farilla akwai na fadlu ko haka suka karkata shi kamar da wannan littafin kitabu zuhudu wal raqa'iq Ahmad Farid ya kawo a cikin littafin yace haka suka kawo saboda haka ba na wajibi bane ko shakka babu mun gamsu da wannan cewa haka yake to babi na ɗari uku da tara babu dalati ahalin islam babin da yake magana akan dalla shi ne taimako cewa taimakon ma'abota musulunci ba zo mala ba abin sashin su ya rika taimakawa sai in dai musulmi ne ku to ka rika taimaka a dan uwanka to wannan hadisin zai mana bayani akai ko babu zai bayani akan haka haddathana abdatu ibnu abdurrahman mun faɗa cewa wannan abda din su namiji suke sa amma unisex ne za a iya sa namiji a sa mai eh wanda ya rasa karni na uku ɗari biyu da arba'in da hudu farkon tsakiyar karni na uku a lokacin ya rasu to sai yace ne qala yace haddathana baqiya qala haddathana muhammad bin ziyad wannan muhammad bin ziyad din ba shine al-alhani yana cikin ausadu tabi'in matsakaita domin ya haɗu da wannan sahabin abu umama talbahi sudai bin ajlan ya haɗu da shi kaga yana cikin wanda wato sun ga sahabban annabi alaihi salatu wasalam to shine yake cewa qala yace adraktu salafa na haɗu da salafu salih na haɗu da magabata indiji wa innahum la yakununa fil manzil wahid yace za ka same su suna zaune a gida ɗaya suna haya eh ya haɗu da sahabbai za ka same su gida ɗaya suna haya bi ahalihim da iyalansu shine wane yana bangare kaza wannan dan boye ne ya girma haka tabarakallahu fika an gane ko kawo shi mu shafa kansa ka ka wato da shi shi ma ya a fara hadisin ta kansa ko masu matuka hmm ya sunanka Muhammad kuka za ka yi bacci kake ji tabarakallahu fika an gane ko to saboda haka sai yace um za ka same su suna zaune a gida daya a gida ɗaya wannan na ɓangare kaza wannan na ɓangare kaza kamar gidan hayadi yadda ake yace ya haɗu da magabata sahabbai kenan zaka same su suna zaune a gida ɗaya fa rubbama nazala ala ba'dihim bayt saboda yawa zaka samu wani daga cikin su wani ɓangare yayi bako wa kidru abim ala nari a cikin gidan nan kuma a samu cewa wani ya ɗora tukunyarsa domin su saboda tsabar zamantakewa kyakkyawa in aka tashi murhu ba sai a guda ɗaya kawai duk wanda ya zo ya dora abincin sa kai yace mutum ne zai yi bako kamar misali malam Usman yayi bako malam Haris shi kuma ya dora tukunya kawai ya an yi bako shi malam Usman ba fa shi ya dora tukunya ba malam Haris ne kawai sai ya zo ya ga wannan tukunyar akai fa ya'khudha sahibu bayfi li bayfihi mai bakon kawai zai je ɗauko wannan tukunya da ga ta gama yi ɗaf ai nama ne aka dafa ko abinci ne aka dafa shi ɗaf ya dahu kawai zai je ɗauko wannan tukunyar fa yaqidul qidra sahibu ha shi kuma mala hadis da ya tashi ya zo neman tukunya sai ga babu tukunya akan murhu fa yaqulu sai zo tambaya ce to jama'a mana akaza al qidra waye ne tukunya akan murhu da ya kuri sahibu bai sai mai bako malam usman ya fito yace amnanu akan na hali bai bina yace mu ne muka dauko bako muka kawo masa ya ga ya malam haris haka fa ya kuri sahibu alqidri sai shi malam haris yace da shi mai tukunyar ke ne yace barakallahu lakum fiha Allah ya albarkace ku akan wannan tukunyar da kuka dauka ba komai wallahi yanzu ne a police station zaka ji ka sai dai ka ji can police station ta raba shi zai fito mai tukunya ya ce Allah ya albarkace ku da wannan tukunyar da kuka dauka ba damuwa ko kaɗan a tare da shi au kalimatan nahwa ko ya faɗi wata kalma irin ta kwatan kwatin ta kana baqiya shi baqiya talibin wancan din da daga cikin wanda suka haɗu da sahabban sai yake cewa wa qala muhammad yace muhammadu lawadu wannan shi Muhammadin da muka ba da misalinsa yace yana cewa Na'am yana cewa wal khawzu idan kama zumi tsala zalik haka nan gurasa ko waina ita ma idan sun gasa ta sun fito da ita ko sun dora sun tafi an zo wato mutum ya zo ya yi bako ya gani kawai zai dauka walaysa bainahum illa jirul qasari yace babu abin da yake tsakanin su da tsakanin mai gida da makocinsa tsakanin wato mazauna gidan babu abin da yake ya raba wato gidan in ba dangarkara ba shine jurulul qasam dangarkara wato kawai ita ta raba su tsakanin gidana da nasu kawai ita ta raba mutum da ya zo ya tarar ka dora tukunya kawai ya dauka ya ba bakonsa kuma ba tare da ya damu ba qala baqiya bakiya yace wa ana adrabtu ana wa adrabtu ana wa dalik yace wallahi ba ba shi ba ni ma da nake tabi'u tabi'ina ni ma na riski mutane masu wannan al'ada masu girmama idan kai ba ko ka zo ka dau abincin wani ba zai magana ba sai dai muku addu'a yace Allah ya saka da alheri Allah ya albarkace ku akai murna yace ma bakon ka ya ci abincin sa ba zai kai ka kara police station cewa ka sace masa kunya abinci ba ka jin wannan bayin Allah kenan sai yace a Muhammad bin Ziyad wa ashabahu yace wato ya hadu da su Muhammad bin Ziyad da shi da almajiransa suna da wannan ɗabi'ar ta girmama junansu da girmama baki ba tare da cin mutuncin juna ba ba ne mutum ulaika abai fa ji'ni bi mithlihim ko yawa kaga wannan ba su ne bayan Allah da wato wato duk abin ka ba za ka kamo su ba eh kuma idan mutum ya ɗauko ɗabi'a ta tsine musu ko zagin su ba zai gama lafiya ba ko shakka babu domin labarin zan ana bayarwa kawai yanzu wani nishaɗi yake baka saboda nagartar su kai ko baka yi nagartar su ɗaya bisa ɗari ba ko ɗaya babi na ɗari uku da goma babu ikramu baiti babin da yake magana akan girmama baƙo wa khidmatihi iyahu bi nafsihi da yi masa hidima da kansa kai da kai baƙo ya kamata kai mai hidima sosai akan kanka idan kai baƙo mutukar ka san da zuwan sa to ka aga za ka yi masa hidima yawwa حدثنا مسدد حديث ندري وكيد أربعين قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان فضيل بن غزوان yana fi wanda aka kashe shi a ayyamul mansur eh sai ana abi hazimin ana abi huraira an karbo daga aba huraira Allah ya kara masa yadda yace anna rajulan haƙiƙa wani mutum wata ruwaya ta nuna shi abu huraira ne kamar da ruwaya tabarani ta nuna an gane ko shi ne da kansa abin ya faru da shi atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya je gurin annabi alaihi salatu wasallam kaga hotel wayar cewa sai abu huraira ya je gurin annabi alaihi salatu wasallam fa ba'atha ila nisa'ihi sai annabi ya tura wa matansa cewa wato shin kuna da wani abu da zamu karɓi bako fa kunna sai matan ka ce ma ma'ana illa ma ba mu da wato ba mu da komai a gidanmu in ba ruwa ba ba komai da za a tarfi ba ko in ba ruwa ba kawai to kaga ba komai a gida sai ruwa ai ko akwai matsala to a wata ruwa ce fa lam yajid indahunna shay'an yaje gidan bai samu komai a gurin matansa ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fito cikin sahabbai sai yace da su man yadummu wane ne auyu bifu hada wane ne zai ɗauki wannan bakon ya ajiye shi wa zai wato karɓi wannan bakon ya kula da shi man ya mu a wata ruwa ya cewa ala rajulin yubifu wa hadhihi layla yarhamuhullah ba za a samu wanda zai ɗauki wannan bakon ba a wannan daren Allah zai ji kansa haka yi wa sahabbai shela waye zai kula da wannan bakon Allah ya ji kansa فقال رجل من الانصار sai wani mutum daga cikin mutanen Madina wanda a cikin ruwayin shi ma ta nuna a ruwayin Muslim cewa shine Abu Talha sai ya daga hannu Abu Talha al-Ansari wato mijin Ummu Sulaim sai ya daga hannu ya ce ya Rasulullah ana gani fan talaka bihi ila mar'ati ya dauke shi ya tafi da shi gidan matarsa gurin wa Ummu Sulaim kenan faƙala lokacin ta manyanta sai ce akrimi baifa rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai je sai ce ga bakon annabi alaihi salatu wasallam ki girmama shi ba bako na ba bakon annabi alaihi salatu wasallam ki girmama shi faƙala sai ta ce ma inda na illa quta sidiyan to mai gida ba komai a gidan nan ba ba abin da ya rage sai abincin yara ki kada ya rage faƙala sai ya ce hayyi da'amaki yace ke dai to kin da abincin kawai kin da abincin da yake shine yaran a kin a gyara ba ko za a ba wa aslihi sirajaki sannan abin da nake so da ke ki gyara wannan fitilar ta shine aslihi sirajaki ki gyara fitilar dan wata ruwa ya ce ta aslihi ai auqidi kenan ki kunna ki kunna fitila a lokacin ma ba fitilar ba kunne take ba sannan abu na uku kaga ta gyara abinci ta gyara fitila abu na uku sai yace mata kuma wannan wumi su biya naki sannan abin da nake so da ke shine wannan ƴaƴan naki ki sa su bacci domin shi ɗabi'a yaro ko ya koshi in ya aka yi ba ko in ya zo in ka kama abinci to in baka yi wasa wata ya baka kunya ko ya koshi ba yayi to ki sa su bacci wannan ɗabi'ar shi za karka da ke in ba ka so ba kunya karka je ne ko in kuka je ko ku abun ku duba shi nasa a hannu ko da yake in kamar shi a gurin ko da nasa zai iya ajiyewa ya tafi to in kuka zo aka gaita juya da shi ko ya zanto kana gurin duk abin da za a yi to sai shi abu ɗana ya ce wa matarsa ya ce ki sa su bacci sa su bacci wannan wuni su biya ne saboda haka idan aradu a sha'an da zarar kin ga suna buƙatar abinci kawai ki kokari ki sa shi bacci dan kan ba shi zo ta hana bakonci tunda ba abinci sai iya wannan kawai abincin yaran ko ai bai fi karfin bakon ya cinye shi a lokaci guda ba to hakan aka yi kuwa fa hayya ad-da'ama baiwa Allah ta tanadi abinci ta gyara shi wa aslahat sirajaha ta gyara fitila ta kunna wa nawwama sibyanaha ta sa yara suka yi bacci ka gani shi za iyayen mun za a yi miki aure zai ce yi na yi bari na bari gaba ɗaya yi na yi akai a nan da wa da ummu sulaim ko ba shi bane shi ne karatun yi na yi bari na bari duk abin da yake sai da ta yi amma kai in kai wasa yanzu kai umarni sai ka gaba abin da ta yi shi sa muka gaya wa mata kwanaki cewa yana irin shi abin da yake kawo rigima tsakanin ma'aurata shine excuse yawwa lokacin da zaka ce kaza ta ce to baran yi kaza yana kawo matsala gaskiya shi za yana ɗaya daga cikin matsalolin da suke haifar da matsaloli manya a gidan aure bari in yi kaza din nan yana musamman bukata ce shi sha'awa to za ki rika haifar da wasu abubuwa a zuciyarsa za ku yi ta faɗa haka kawai sai ki rasa ne kuma wannan dalilin ne saboda shi immediate answer yake bukata ɗa namiji shi sa annabi yake walau kanat ala tanuri idan ya kira matarsa ta zo ko da a tana kan watan diru na gurasa me yasa saboda kaga gurasa is very fragile kana barin gurin ba za ta kone amma annabi yace ko ta manna mijinta yace zo to ta zo dan a nuna miki muhimmancin zamantakewa ta aure idan mata ba su bayyana wannan ba to za a yi shi sa ko sulhu ka je ka ga ya kiriwa ko don kana da basira ka faɗaɗa tunani ka koma wannan bangaren akwai matsala kawai ba za su gaya ma bane farai kuwa to saboda haka kaga yi na yi bari na bari nan da nan ummu sulaimin tace an gama zan yi baki da Allah ina so ki yi kaza ta ce to kawai ba excuse abin nan fa shi zai biyo ina ruwanki amma zan san ba za a yi ba kaza a sai da ce to kawai in ya so in ce ka ce mai gida dan ma abin ya fi ban ƙayi a haɗa da kaza ba kago wannan shawara ce ba kin yi kike ba to wannan zai karba amma sai a ce kaza za ki ce ba za ki kaza ba akwai wanda matsala ɗaya kawai cewa a fara yin kudu sannan a yi kosai ita kuma ta ce sai dai a yi kosai sannan a yi kudu wannan ne rigima wallahi ana ji azumin bara ma gaba ɗaya zai na shan kudin ce sai ko ba sha a makota sai dai a karɓo maku don Allah ka duba ka ga sai yace a fara yin kunu sannan ita kuma sai dai a fara kosai sannan ai kunu wanda wata irin fitina ce shi ne fa'ida ya bi da a idan saboda yana ɗaukan lokaci an zo yi sai yace to ta rika yi ta zuba a flat ai haka matan suke idan aka yi aka zuba da zafin sa za a sha kosai kuwa za ka go wata kila ana cikin shan ruwan ba ana kuma yi ana juya tsakani da Allah wannan shine fitinar wallahi shine butunar ita kuma ba za a yi haka ba to ka gani shi za a ce kawai iyayenmu zai ce yi na ki yi hakuri kuma yi na yi bari na bari ba aya ba hadisi ba za a janyo miki ba kawai ki je ki bi wannan ka'ida in kika bi kuma za ki zauna lafiya to sai kuwa to sai kuwa to saboda haka baiwa Allah ta yi duk abubuwan da mijinta ya umarce ta sun makamat ka annaha tasluhu sirajaha bayan bako ya zo abu sai luba bayan bako ya zo kawai sai ta miƙe ta annaha ta sulo firajaha ta kamar abinci ta aji sai ta yi kamar za ta gyara fitila kawai fa arfa ta sai ta hure ta a tibar balci dama dabarar da ta yi sai ta hure domin ba ta yi wannan dabarar ba shi zai kici ya ce kun yasa ba za ku ci ba kuma abinci dan kaɗan ne ba zai ji mutane ba kafin a buɗe kawai sai ta hure fitila kamar mutuwa ta yi bayan ba mutuwa ta yi ba ita ta hure da kanta saboda haka waje alayen ya ni annahu ma ya kula saboda haka sai suka sanyu suna kallonsa suna nuna masa yuri ya ni kenan suna nuna masa an gane ko ka annahu ma ya kula ni sai suka rika nuna bakon kamar ci suke eh sai suka rika yin haka da hannu tunda sun kashe fitila in ya gana dan wurga hannu zai dauka shi suke an sa abinci ne za a ci gaba daya wa ba ta dawiyai ne wane mutum sai suka kwana dawiyai ne ai jari aini suna cikin yunwa ba su ci abinci ba an bawa bako shi kuma ya dauka shi suke yi ta ci shi ne dawiyai ne bi ma'ana jari aini cikin sa a dan farawa komai shine dawu yayi ne cikin su ba komai haka suka kwana bayan Allah falamma asbaha yayin da gari ya waye a wata ruwaya ta akai fa salla ma'ahum subha sai da suka zo masallaci annabi ya yi musu sallah asuba ko kuma yayin da ya yi musu sallah asuba ko yayin da gari ya waye gada ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai sammako suke sammako suka tafi gurin annabi alaihi salatu wasallam suna zuwa faqala sallallahu alaihi wasallam annabi na ganin su sai yace laqad dhahika Allah haqiqa Allah yayi dariya aw ajiba ko yayi mamaki min fi alikuma dangane da wannan abin da kuka aikata har aiwa annabi wayi cewa wani yayi ba ko kuma wato an masa wahayin bakon da ka tura ga abin da ya faru bakon da ka tura Allah madaukakin sarki ya gaya macewa su kansu bayan Allah da aka tura musu ba su da abin to shine ya gaya musu yace wa anzalallahu sai Allah ya saukar da aya wa yuqiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wato suna fifita bukatar wani akan kawunan su koda suna da bukata ai kasasa bi ma'ana haja to shine sababin nuzul na ayar walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata ai hajatan ila ma yu'thiru haka ce wa man yuka shuha nafsi Allah ya ce duk wanda ya tsare wato ƙauran zuciyarsa ƙauro na zuciyarsa fa ulaika humul muflihun ko shakka babu irin wayannan mutane sune al muflihun waɗanda suka rabauta to wannan hadisin kafin mu wuce akwai darasai da yawa da ya kamata mu koya misali bara mu faro muku ta inda ya kamata mu kalla hadisin nan wajen kulawa da bako abu na farko shine shin ya halatta yanzu idan mutum ya yi bako ba abincin kowa a gidan sai na yara ya ɗauka ya bawa bakon tambaya ta farko kenan kafin mu je kan amsa eh yanzu ka yi bako kuma ba abinci a gidan zamanin corona yanzu kuma gashi ba wani abinci sai na yara ga bako ya zo za ka ɗauka ka baya wa bako ko ka yara za a ba su ci eh duba da wannan hadisin saboda haka bako za a ba a kyale yara mala haris bai yadda ba tafsir ko to me tafsirin wani lokaci a nemo ba wani zancen zikirta kawai a ba yara a kyale bako shine bayanin sa tafsiri idan yara suna jin yunwa ba za a ba bako ba yara za a ba abinda ba la harfi yake kenan shine yunwa ai na faɗa kawai na rage ma aiki yara suna jin yunwa bako ya zo ba za a ba bako yara za a ba shine bayanin akwai mai wani ra'ayin daban na'am bako za a ba me yasa yara su kwana da yunwa saboda hadisin nan da muka biya man kana yu'minu billahi wal yawmil falyukrim dayfahu to ikrami da zai yi umarni aka yi saboda shi akwai wata magana kana da ita kana tare da wala hadis shi abin da zan gaya tambaya shine shin yadda ba ya'ya ko iyali ne yi matsayin sa addini wajibi ne ko mustahabi wajibi ne to yadda ba kofa shi ne abin da za ku kalla a cikin ahkam wal hukumu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruha ma ma hulima sai a kalli wannan kafin kai hukunci akan abu cewa siyar da ƴaƴanka yanzu wajibi ne ko mustahabi mustahabi wajibi ne da annabi ya ce wa bada man ta'ulu ya za ka yi da wannan hadisin maganar malam hadis ita ce cewa abin da ya sa a wannan bakon da ya zo kuka ga an ɗauko an baji to ba yunwa cin abincin da yaran zasu na bukata ne ba na yunwa ba amma idan wani ya zo yanzu annabi cewa idan ka zo za ka ciyar wa bida bi man ta'un kun biya wannan hadisin duk kun biya a cikin alwazir da riyadu salihina annabi ya ce ka fara da wanda kake kula da shi saboda haka ƴaƴa za a fara bawa na'am to kaji wani bawa Allah ya ce shi gidan mai unguwa zai kai wannan fikihu ne mai kyau kuma saboda mai ƴaƴanka za su kwana da yunwa ka zo kai kankan malam bala ya fike mai kyau ko shakka babu an gane ko sai kan gidan mai unguwa baitul mali kenan ya tafi can yake amma ya ya za su kwana da yunwa tsakani da Allah to kun ga wannan gabar ya kamata ka karanta hadisin ka kula da kyau cewa wato ƴaƴanka wajibi ne ka ciyar da su baƙo kuwa za a nemi wani gurin a je a sayar da rayi yawa shi za ya kace ya gaya ma za mu zo nan gaba in zai zo ya gaya ma dan kai mata tanadi ko ba haka bane su ko ƴaƴanka dole ka ciyar da su dole ne iyalinka to saboda haka kun ga wannan gaba ta farko kenan ba za mu je gaba ta gaba gaba ta gaba shine shin matsala kuma idan ka yi bako shi kenan yanzu sai a zauna abokinka ya zo sai a zo a zauna a dining table da shi da kamar da in boko suke da kai da shi da matarka a zauna a ci abinci haka hadisin ya nuna zuwa kai gaba ɗaya aka zauna sai hadisin yana nuna haka duk da masu sani suka ce a ita wannan baiwa Allah a lokacin ta ma tsufa sannan kuma abu na biyu bata ma ci abincin ba fa ishara ta rike kamar suna ci da mijinta a gurin a ba wata cewa shin kai ma yanzu ya halatta idan aka zo da bakonka kawai ke shigo a zauna a ci abinci gaba ɗaya bai halatta ba au an su ta baya ciki saboda haka duk mun fahimci wannan kawai ne zo mana wato musamman yan yan wannan da zaku ga suna feminist yanzu suka samu gaɓoɓi irin wannan suna fitar rashin mutunci kana kalli wanda hadisin da muka kawo ɗazu yan feminism yanzu wani suna cewa idan mutum ya je ya sayar da matarsa ba ta so ya yi rashin ɗinta wai marital rape saboda tsabar rashin mutunci sosai kuwa kwanaki wata ta turo mun irin wannan wato tattaunawar ta ce wai har da wani abu da ta kawo a cikin ce wannan ayyukan burketar ne ita grup din su na mata an samu za su ga wato waɗanda tura suka yi musu barbarar tunani suna ta maganganu iri iri idan da an rajulu mar'atahu ila firashi fata ba ko tabu wa thumma bata wa huwa gadbanun alaiha la'anat hal malaika sai a ce wai kaza kaza kaza marital red an samu wai suna goya musu baya to an kan fitari da iyalinka ba da hada san ranta ba kai kai rafin dinta sannan idan miji ya kira matarsa ba ta zo ba za mala'iku za su fara suna tsine mata to in ta kira shi sai ya ki zuwa fa dan Allah dan girman Allah ai wannan duniyar kai ta addu'a Allah ya sa ka koma zuwa ga Allah da imaninka eh amma za ka ta ganin fitintunu iri iri saboda haka duk mun yarda da cewa ba wanda zai zo gida ya zauna baya cikin kamar yadda malam har ka aya a azab cewa ya zauna ya kima abinci da iyali wannan kana cikin da yutai bunsirin jahannama kenan in ma kai haka allazi qirul fahishata fi ahli eh suratul nur nur an gane to bayan wannan misali misali da zamu bayar da ibnu hajar ya kawo da sauran malamai suke kawowa dangane da ya salam akwai wani ba Allah da nake so in tuno sunansa wanda annabi alaihi salatu yau wa nasru ibn al-hajjaj nasru ibn al-hajjaj sai na Umar kun san fatiro ne yake misali zan ba ku dai don ku gane illar kawo mutum cikin gidanka wanda ba baharami ba nasru ibn al-hajjaj wata rana sai na Umar na zaga cikin Madina kawai sai ya ji ana wata mata na waka tana cewa Allah ya kawo mata Rasul bin al-Hajja saboda kikkiawan saurayi ne in ma babu ji ko ko bujiya ta samu ta sha da yazo sai ya tambayi sabam yan fada sai ya yi wa Rasul bin al-Hajja aka ji aka zo mata sai ya ga wani kikkiawan saurayi ne ya fitinanci mata a Madina sai sai na Umar ya ce amar aski aka aske kan gaba daya ana yin aske ga ya wafi da kyau sai na umar ya ce ammimu ammimuhu su masa rawani aka yi masa rawani ana ma rawani sai zanto idansa da yake fitowa shi yake ɗaukar hankalin yan mata kuma sai na umar ya ce to korar ka zami wallahi sai ka bar garin aka kore shi ya koma basira gaba daya da ya koma basira ya je wato gurin wani bawan Allah kamar gwamna ne ko mai unguwa a garin a daidai gabar to da ya koma garin shi kuma sai sauke shi a gidansa saboda kamar wani baffa ne a gurinsa an gane ko wanda ake kira mujahid ibn mas'ud da yaje ya sauke shi to ana zaune yau da gobe wata rana in suka zauna ga shi ga matar ga wannan Nasiru bin al-Hajjaj sai ga matarsa tana ta kallon yaron tana ta kallon sa ran nan sai aka yi wani rubutu sai ya rubuta shi saurayi sai ya rubuta a ƙasa sai ce wallahi inni uhibbuki ita ma da ta gani tunda ta yi rubutu da karatu sai ta ce wallahi wallahi ni ma ina son ka mai gida da ya gani yace sai ya ce wa mata ke me kuka yi yanzu me tattauna me kuka yi me aka rubuta a nan sai ta ce cewa yayi da ya matsa sai ta ce cewa yayi wai nawa ne wato nawa ne kwantitin nonon dabbobin gidan nan da ake in an tace kamar yana kaiwa kwarya nawa mijinta yi shiru yace kai wallahi ƙarya ƙarya ne ba haka aka ce ba da ya mata sai ta ce cewa cewa ya to tsarin gidan ya ma kawai sai ya ɗauko kwatanniya sai ya rufe rubutun sai ya tura a kira masa wani bawan Allah wanda na manta sunansa ya zo matashi ne shi kuma ya iya rubutu da karatu yana zuwa sai yace zo ka karanta min wannan abu yace kan wanda ya magana da ya karanta ya cewa ai kaza kaza aka ce cewa wallahi inni uhibbuki ita kuma ta ce wallahi inni uhibbuka aidan ke to ke zan yi maganin ka kuwa da ya tashi sai ya ɗauke shi sai ya kore shi sai ya baggarin gaba ɗaya kwata-kwata ya baggarin sai ya kore shi ya kora shi farisa saboda haka yana zuwa farisa wato kawai sai turawa gwamnan farisa cewa wanda ake kira Usman a daidai lokacin sai tura mashi yace ma gashi ya koro masa wannan kaza yana zuwa da ya zo ya sauke shi a garin shi ma sai wata mata ita kuma yar kasuwa ce mai kuɗi ta ji labarin zuwansa kawai sai ta aika masa da wasiƙa da Allah tana son ganin sa kaga fitina bata kare ba kenan shi gwamna da ya ji wannan labarin sai yace a to ai da saki yace dama wannan matsalar ce ta sa aka koro ka daga basra yanzu ka dawo faris da kuma abin da zai faru kenan sai yace ni ma ka ban mun gari to shi a daidai gabar shi nasir wato nasir ibn al-hajjaj da ya ga haka sai yace to gaskiya idan har aka kore ni daga farisa to yanzu kuma garin da zan koma kuma zan iya fadawa garin kuma waɗanda suke ana kafirai domin daga Iran kuma sai ya fada domin a lokacin su ma suna ta fama da bautar wuta yace to kasashen wato turai zai koma inda kuma sai inda Allah ne ya san me zai faru da shi sai rubuta Abu Musa al-Ash'ari wasiƙa yace a gaya ga halin fa da yake dama kuma Abu Musa al-Ash'ari shi ya bawa wancan gwamnan shawara cewa abinda zaka kai ma ka kore shi to sai rubuta mar wasiƙa yace ga abin da yake faruwa to shi abu musa al-ashari sai da yaji wannan sai yace a dakatar da yake gaya wa sayyidina Umar da ya ko sayyidina Umar sayyidina Umar yace to abin da za ku yi shine ku dakatar da shi amma ai maka'ida idan to an sa mata takunkumi ba ruwansa da alaka da kowace irin mace to shine dabarar da aka yi shine walalan suka kawo wannan a karkashin wannan na cewa kaga ajiye wanda ba muharrami ba a cikin gida ya zauna ya ci abincin shi kadai ma ballantana da matar fitina ce ballantana kuma a ce zai ci da ita an gane ko to saboda haka ibn hajar ya kawo wannan a wajen mujalladi na sha biyu da wani abin da ya faru da akan babi da yake magana akan korar yan daudu da kuma wanda za su fitinanti mata a cikin gari har ya kawo kinsar abu da ai daga cikin shi ma irin haka ta faru da shi to ko shakka babu wannan baya nuna halaccin cewa idan wato mutum ya zo gidanka kawai kamar shi da iyalin kai tafiya kamar yadda yan boko ce wata baiwa Allah ta taba kawo ƙara wasu shekaru a baya cewa ita ta ce wa makotin su take gaya shi yake gaya mu yace tana ce masa dan Allah ka yi wa abokinka magana ya zama mai kishin iyalinsa ba wai kawo abokai su ci abinci a gida ba a'a abin da ya ba ta haushi shine tace wata rana ta yi wanka ta fito daga ita sai ɗaurin kirji tana cikin ɗaki sun shigo da abokinsa yana so zai ba wa matar wani abu shi abokin ya ce in wannan ka ba wancan da je ka bata ba dala je ka bata wai yana gaya wa dala je ka bata ya ce kace kawai sai ganin mutum ce tana shafa mu sai wai ga kaza shi ne take gaya wa makocinta cewa shi abokinsa ne dan Allah ko gurin karatun wa lokacin ana karanta ko musulmi ne a biyu ke cewa ko nan ka rika jansa wannan wanda irin abu ne to kaga irin wannan shine da yuti da annabi yake faɗa bunsirin jahannama wanda baya kishi iyalinsa kwata kwata ko mutum yanzu ya tawo a mota ka ganki ya ga ko matarsa a gefe abokinsa ya tawo duk ko windows a rufe amma wani abokin zai tawo sai ya sauke window na bangaren matar ya zuro kai wai suna magana baka damu da iyalinka ba ai idan magana za a yi zagayo ta bangaren ka wannan shine daidai ta bangaren ka ya kamata ya zagayo ba ta